إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أطيعوا أيها العباد أطيعوا الله ورسوله واتقوه في السر والعلن وحاسبوا أنفسكم قبل أن يحاسبكم في يوم لا مرد له من الله فيه لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عباد الله أيها الإخوة المصلون موضوع خطبتنا لهذا اليوم المبارك عن تحديد الهوية وتحديد الهوية عباد الله يتمثل في أسئلة كثيرة والإجابة عنها وهذه الأسئلة عباد الله هي من أنت وما تريد وإلى أين عباد الله هذه أسئلة مصيرية تحدد كيان الإنسان وتحدد هدفه من الحياة وإلى أين يتجه من أنت وماذا تريد وإلى أين إذا طرحت هذه الأسئلة القصيرة إلى الإخوة المصلون إلى الإخوة المصلين قد تكون الإجابات متعددة ومتباينة كثير من العباد إذا سئل من أنت ربما يجيب باسمه واسم أبيه وقبيلته وإلى أين ينتمي من أنت خصيصا إذا سئل بصيغة التحدي من أنت يجيب أنه فلان ابن فلان من قبيلة كذا ويذكر نسبه وأهله ومكانته في المجتمع وقد يكون الأمر أهم من ذلك وهو كذلك الأمر عباد الله أهم من ذلك وقد نسيناه ونسينا من نحن والله تبارك وتعالى يؤشر بالإشارات في كتابه العزيز وجاهدوا بالله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس قال أيضا في سورة أخرى وآية أخرى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أنا مسلم وأنا من المسلمين هذه أهم الإجابة لمن سئل من أنت ولكن نسيناه وتغافلنا عنه وهذه الرسالة وهذه الإجابة قد تحملها النبي صلى الله عليه وسلم من بداية دعوته حتى نهايتها وهي شعار صحابته من بعده والأتباع من بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الإسلام وهم الإسلام وهم المسلمين وهم تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى أهم ما يميز الإنسان الإنسان ولقد تكابد الرسول صلى الله عليه وسلم مشقات وصعوبات في سبيل تبليغ هذه الدعوة حتى حدده العرب واستنهاه عند أمي إن ابن أمك يسب ديننا ويسفه أحلامنا ويبلل آباءنا إما أن تحول بينه وبيننا أو تتركنا فنكفيناك فأنت على مثل ما نحن عليه ولما تكلم أبو طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه قريش قال قولته المشهورة التي سجلتها التاريخ ولا تزال تردد من على المنابر والله يا عم لو وضعوا الشمس عن يميني أو في يميني والقمر بشمالي ألا أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أموت فيه أو يحكم الله بيني وبينهم يوم مسلمين a wannan rana mai albarka a kuma wannan yini na juma'a babban batun da hudubar ta juya kai zuwa gare shi shine kokarin tantance mu ko zuwa ne sanin kawunan babban abin da yake nuna wa dan adam shi ko shi wane ne baya wuce tambayoyin kwaya kai din wane ne menene bukatar ka a rayuwa kuma ina ka tinkara ina mafita ina ce hanyar da ka dosa wani abubuwan su ne abin da suke tantance rayuwar mutum zuwa ga mutum mun yi nisa cikin tafiya da yawa su manta in ka tambaye su sunan zuwa ne ne abin da suke iya tunawa sunan su sunan mahaifan sunan kabilan dangin su idan suna da alfarma cikin dangi wani dan wani kadai shi ne abu da suke yi da su suna man an kai din wane ne kasancewar ka wani dan wani za ka ba tasiri a gaban Allah madaukakin sarki za ta iya maka tasiri cikin rayuwa za ta iya saita maka rayuwa kai rayuwa mai hadafi dan uwa alqur'ani yana ba da ishara yana hannunka mai sanda in an tambaya dangane da kai din kai wane ne duk sunan da za ka baka a duniya duk sunan da duniya za ka baka da lakabi da take da alfarma wallahi ba aka bane al'amarin a wajen ubangiji idan kuma duniya za ta kaskantar da kai in al'amarin ba haka bai ki a wajen ubangiji haka nan al'amarin ba haka yake ba da haka sanin kai wane ne kai nemi sanin kai wane ne tsakanin kai da ubangiji amma babban abin da yake nuna mutum ya san shi wane ne sai wa aka mutum Allah ya ce wa zan yi da ni hafsa ki ku tsaya a kan safarkin Allah madaukakin sarki ku yi gwagwarmaya iya gwagwarmaya a safarkin Allah madaukakin sarki wa zahidu billahi haqqa jihadi kowace tabaru Allah dai shi ne ya zabe waɗanda muke zaune cikin waɗannan masallacin da sauran masallacai na al'ummar musulmi a wannan rana ne ke farka wallahi ba ke yi ubani ba za ku ubani Allah ya yi musulmi ya baka damar halartar ayyuka irin na musulmi a irin wannan rana ne albarka ne na Allah madaukaki huwa tabaku wa ma ja'ala alaikum fi dini min haq kuma da ya zabe ya zaba muku musulunci ya umarce ku da bin musulunci bai taɓa sa muku abin da zai kunta sa muku ya kayar ku da hankali cikin addini ba wa ma ja'ala alaikum fi dini hawa millata abikum ibrahim ita ce tafarkin babanku annabi ibrahim huwa sammakum muslimin shi Allah madaukakin sarki ko kuma shi annabi ibrahim ne kuma tafsirin malamai shi ne ya sa muku suna musulmi min qabl har a gurin al'ummu farko mu sunan mu haka a cikin wannan addini da cikin wannan alƙur'ani na mutum da haka tambayar da mutum ya kamata ya fara wa kan in an tambaya kai wane ne wallahi wanda ya ambata ni ne wani dan wani kamar ya faɗi kowace sabab wa ma ja'ala alaikum fi dinikum haram millata abikum ibrahim huwa sammakum al-muslimin shine ya ambata ku da sunan musulmi alfahar musulmi na farko wajen sanin ko shi waye da kiyaye dangantakarsa da Allah madaukakin sarki tutiya da ambaton sunansa a matsayin musulmi huwa sammakum almuslimina min qabl wa min hada li yakuna ar-rasul shahidan alaykum Allah madaukakin sarki ya sake ambatawa ba mai iya furici ba mai kyakkyawan magana irin mai kiran mutane zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki kuma a ƙarfe ya yi ikirari da zuciya cewa shi din Allah musulmi dan uwan musulmi sunaye da sanin ko musu wane ne da abin da za mu ambaci kanmu alhaji kaza mukami kaza na boko na sarauta na ilimi na matafan gwamnati na aiki na siyasa wallahi idan mun ba kanmu idan Allah da ya ba mu bai da amfani idan mutane sun cire idan Allah madaukakin sarki ya baka ba su wata ba Allah madaukakin sarki ya ba mu kisan annabi Ibrahim a cikin alqur'ani lokacin da ya kare da gumaka aka tambaya man fa'ala hada bi alihatina innahu la min al-zalimin sai suka ce sami'na fatan yaskuruhu yuqalu lahu ibrahim mun ji wani dan saurayi dan karamin yaro yaskuruhu yana agada su yuqalu lahu ibrahim a gurin su dan karamin yaro a gurin su saurayi ne a gurin su bai da alfarma mai da wani ba ma ta ambata sunansa Ibrahim ta suka yi kalu lahu Ibrahim ana ce mai Ibrahim amma a gurin Allah shi din shi wani ne Allah ba ta wani sarki ne sa jikin sa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikeen shakiran li al-ummi ittabahu wa hadahu ila siratin mustaqim da Allah ya sani to sai mai fatan da Allah zai masa shi kuma al'umma shi idan ka tara duk taron jama'a da za ka tara annabi ibrahim shi kadai ne yake da haka a gurin mutane suna mai kallon dan saurayi ne ana ce mai ibrahim a wajen Allah inna ibrahim kana ummatan sai kuma yace qanitan lillah mai tsanin ibada ne zuwa ga Allah mai kaskantar da kai ne zuwa ga ibada da haka ayyukan mu a rayuwa in kuma idan muna so mu samu wani fara tuliya da musulunci akan duk wata alfarma da Allah ya mana ita take fassara ta san kai kai wani ta zama to da yawan ibada zuwa ga Allah madaukakin wa lam yaku min al mushriki duk abin da yake shi'ari ne na mushriki al'ada ce ta arna biki ne na mutanen banza kar a sami da cikin shi wannan yaku min al mushriki shakira da yahudi mai gode wa himomin Allah madaukakin sarki istabahu Allah ya faɗi annabi Ibrahim wa hadahu ila siratin yan ofin haka ake samun suna haka ake samun matsayi a wajen Allah madaukakin sarki duk yadda dan adam zai yi ana ba shi suna a farko ana ba shi suna a tsakiya ana ba shi suna a ƙarshe kuma Allah yake ba da suna tsakiyar rayuwarka ayyukan suke ban da irin sunan da Allah madaukakin sarki zai baka in mun ɗauki misali a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirr wa inna albirra yahdi ila aljanna ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال الله صلى الله عليه وسلم إن أمرتكم لكم زمن توما تجسيا ku zama to masu riko da gaskiya a dukkan mu'amalolin ku na wani alaikum bisidiki sai ta fa'in da sidiki hadisan da idan mutum yana da gaskiya wallahi gaskiya tana mai da ke zama to mutumin kirki duk mai gaskiya mutumin kirki duk wanda ya rasa gaskiya mutumin banza ne sai ta fa'in da sidiki ya hadi ila albir wa ila aljarra ya hadi ila aljanna idan mutum ya zama to da kirki to dan aljanna ne in dai a gurin Allah kai da kirki a gurin mutane da kirki ne ke da aljanna babban abin da yake baka wannan shine ka zama to da gaskiyar mu'amalar ka Allah ba zan fara da sanin ce mutum ba zai kushe da yana gaskiya yana hararar ina gaskiya take cikin mu'amalar sa hatta yuktaba inda Allah siddiqa a wajen ubangiji za a rubuta sunan sa wala siddiq cikakken mai gaskiya ne yan uwa tsakiyar rayuwa ayyukan gobe su rubuta abin da za a kira mu da shi a wajen Allah da kan an tambaye kamar anta kai tunanin matsayi na rayuwa musamman a gurin kalubale in yan sanda sun rinsa ka ko sojoji kowa ya kasar baya kai din waye abin da yake fara zuwa kan wai matsayi da alfarma da yake da akwai ba ma tuna cewa muna da dangantakar Allah ba ba ma tuna cewa alfarma sun fi sama da kai da dukkan alfarma sahabban manzo Allah ya zo da tarbiyar su ta samu in ka kalli rayuwarsu wallahi wannan suke suke da kuma za su iya rasa komai saboda wannan ita ce abin da na ambata a hudu ba a cikin ranar da nake magana manzon Allah ya rayu ne a kan tabbatar da wannan mutum suke isar da wannan sako da larabawa suka uzura suka takura a halin sai ya ga bakon shi ce wallahi da za su kawo rana su dora a tafina da dama su kawo wata su dora a tafina na hagu akan in shiru in yana ambatan musulunci da ayyukan musulunci da na rantsa da Allah ba zan bari ba ko in mutu ko Allah ya hukunci tsakanin ni da su manzo Allah ya rantsa kai hawaye ya fashe da kusa babba sai kira ku ke ta je ka isar da sakon Allah madaukakin sarki ba ni ta dan uwan musulmi haka ake bukatar tsayuwa akan kafai bayan ka karɓi alfarmar da Allah madaukakin sarki ya baka da suna musulunci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an tambaye tuciya wallahi ba tuciya da suke sai da musulunci a tarihin musulunci mutanen Farisa ba a ji su da yayi idan an ji su ƴan ƙananan Farisa su suke karfe nasara da aka yi amma da aka tura komanda da zai yaki ya tura musu ƴan aiki ɗaya bayan ɗaya in an tambaya kudin su wane ne ba ka cewa ni ne malam wani ni ne alhaji wani ni ne jattawa ni ne kawana rabu ni ne kaza ƙarfi ko ko ƴan ko ƴan wani ko wane ne ko ƴan an ko wane ne duk babu wane ne ku suka ce qaumun ibta'athana Allah tabaraka wa ta'ala linukhrij al-ibada min ibadati al-ibad ila ibadati rabb al-ibad mu dan ba kowa bane waɗansu mutane ne san kuni na musamman haka Allah ya yi menene aikin mu ne mu hana mutane bauta wa mutane mu sa su bauta wa Allah ya kamata wannan aikin ya zama to ne aikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi على بصيرة أنا ومن اتبعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني rayuwarka shi ne marasi mai kike da bukata a cikin rayuwa ka hana mutane bautar mutane ka hana mutane bautar al'ada ka hana mutane bid'a ka hana mutane ayyukan banza ka hana mutane ayyuka na sabo ka dora su akan gayyar Allah da shi ne aikin annabawa ne aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana mu'arrama ni da bai wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin da aka tambaya har sai ba da an yace da muka bi muka zo yace na zo da abubuwa guda uku kuma zo da kada bayan ma muna nan da rundunar mu a bayan gari ko ka musulunta mu bar ma tsafarka mu bar ma mutanenka mu bar ka da mulkinka kada da zaɓin wannan ko ka yadda ka kaskanta ka ba mu duniya mu bar ka cikin kafar duk shekara ka ba mu abin da muka ba ka kana da kaskantacce kana da wannan zaɓin da in bai maka ba muna sauraron ka a bayan gari har tsawon kwana uku ka fito da makaman ka fito da makaman mu Allah ya ware a tsakiyar fada shi kadai yake faɗin wannan sako yace wannan shine abin da kuka zo da shi yake hiye yace ku bani dama in rubuta takarda in yi shawara da wakilai na da mayaka na yace biya kwana uku kadai yake ba da yana fata sai tambayi fadawar shi yace wai kun gane irin bayanin da wannan mutumin yake kun taɓa jin bayanin da yake ɗauke da nasara yake dauke da izza da isa irin bayanin wannan mutumin yace ku karɓi sakon da yake shi suka ce ai mu fama biyayya da mutanen da suke ba shuwa gaban wa shegari aka sake cewa a turo dan aikin jiya aka sake turo wani na daban yace ina na jiya yace mu shuwa gabanin mu suna daidai samu ne cikin daɗi da wuya in daɗi ne jiya ya samu muna buƙatar wani ya samu idan wahala ya samu muna buƙatar wani ya samu abinda kake so kai da lantarki shi zamu ya maimaita masa magana ta irin wannan birnin ya mashi shi din musulmi ne aikin musulunci da kuma aka musulunci za su irin waɗannan mummuka a fara yan uwa muna jin kaskanci istishiarin cewa musulmi in musulmi shiga cikin mutanen da ba musulmi ba kokari ke tashi so yake ya zama su ka zama daban a cikin su shigarka daban al'adarka daban ɗabi'unka daban gaskiyarka daban akai kamata musulmi ya kasance wannan shi ne yake gaya maka kai din ka san kai wane ne a cikin zafin da kake da shi abin da muka faɗa dai Allah ka amfani mu shi wanda yake da kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكرر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اتق الله حيثما كنت عبد الله وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن كما وصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إجاباتنا لأسئلة مصيرية وما يجب أن يجيب بها المسلم إذا ما سئل عنها من أنت وماذا تريد وإلى أين تحدثنا أم معنا من نكون عند الله تبارك وتعالى ولا تتجاوز العتابة عن كوننا مسلمون ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وماذا تريد من هذه الحياة المباركة ومن هذه الحياة الفانية ومن هذه الحياة العاجلة ماذا تريد من هذه الحياة الدنيا يوم مسلمين idan an tambaye mu a ayyukan da muke aikatawa a faɗi ka tafin mu na rayuwa da muke da bukata masu bukatar kuɗi masu bukatar mulki masu bukatar matsayi masu bukatar alfarma duk abin da kake nema idan an bada karshe ne cikin natijar da kake nema jin daɗi zai tabbata matsayi zai tabbata alfarma za ta tabbata duk abin da ka samu zai ke samar maka jin daɗi ko zai ke tabbata haka ba mu san muke da bukata a cikin wannan har wa yau ya kamata duk abin da zamu bukata a rayuwar dan ne muke aikin musulunci a haka manzon Allah yayi a haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke a haka wanda su suke sanin musulunci da aikin musulunci wannan ne ya kamata dan karamin misalin da zan kara wa mutum shi zamu yi idan ke ummu sulaimi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hijiran manzon Allah ta sa ta asaran mulki mijinta manzon Allah yana shigowa garin Madina shi kuma yana bari madina da manzon Allah ya shigo ta daga musulunci ta zauna a matsayin ta na musulma abu zalmiya yana cikin mutane masu yalwar arziki wanda duk inda ya je a alfarma da matsayin yana da abu ya zo ce mata to tun da mijinki baya nan ya tafi ni ina da bukatar ki ni musulma ce kai arziki baya halarta musulmi a wani kaga kenan a baban Allah ba wai maza ba har mata sun san sabon da Allah madaukakin sarki dora a kan su kasance wasu musulmi yana bambance da kowa a duniya ne ba musulmi ba yace ni musulma ce kai arni amma irin ta idan ya nemi aure inda tsarin iri ɗaya ne ta ce ba a fasali da shi me take bukata a rayuwa a samu musulunci da yaɗu a samu garuwar musulunci ta ce ka musulunta shi ne sadaki kuma ba na bukatar kuma ba musulunci ba ya yi shawara shi kuma ba wanda yake da bukata a lokacin addini ne ba ita ba ya karɓi musulunci ya zama to shi ne sadaki aka ɗaura aure sabi yake cewa har yanzu a duniya ba samu sadaki da yake shi albarka ba mu sadaki da yake shi albarka yan uwa musulmi sanin mu musulunci ne da aiki musulunci da wa musulunci ijma a duk damar da muka samu kanmu wallahi wannan shi ne yake mana kare wanda ya sa aka rena musulmi wanda ya sa aka rena musulunci wani sa muke da dukiyar musulunci ba komai ba in kowa a wajen tantance mu su wane ne ya kamata ya zama to wannan tambayoyin kullum muna ba su cikin kwakwalwa man anta ma za su yi wa ila ai in ka samu abin da kake da bukata kuma ina ka tunta me take mafitar ka a rayuwar duniya me take mafitar ka a rayuwar lafiya wannan ita ma daga cikin lokacin da muka yi kuma mata a ranar laraba kamar cewa idan mata sun san su ma maza yana da bukatar su ban kansu in mata sun amsa wa kansu su din su waye maza ma ya kamata su amsa wa kansu su din su waye mai nake da bukata a rayuwa kuma ina muka tinkara wata irrahin ina muka tinkara inda ya tarwata al'amuran al'umma in ka hada mu ga mun da yawa ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta akan arna ake magana a ta amma in ka hade musulmi ko san ayar da ta tabbata ga wannan da yawa cikin duk inda kake so ka cika masha Allah mu ne a aikin haji masha Allah mu ne a masallatai masha Allah mu ne a filin kan bibi amma wata in ka fada da ka fada ba ai ba ne ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ya kamata da mutum muna da hali ya kamata mu zama to muna da kibla duk inda za mu amfana da musulunci mu amfana da musulunci اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله